خالقي بذلك ما أمرت في الناس أشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل والأوصان في الأرض تعبد فأمسى سراجا مستنيرا وهاديا يلوح كما لاها السقيل المهند وأنذرنا نارا وبشر جنة وعلمنا الإسلام فالله نحمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا ولنعلم أيها المسلمون أن الدنيا دار امتحان وابتلاء ومن طبيعتها الهموم والغموم التي تصيب الإنسان بسبب الأمراض والشدائد والمصائب ولهذا كان مما تتميزت به الجنة عن الدنيا أن الجنة ليس فيها هم ولا غم ولا حزن كما قال سبحانه لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين وقال جل وعلا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وأن أهلها لا تتكدر خواطرهم ولو بكلمة كما قال تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تعصيما إلا قيلا سلاما سلاما وقال تعالى حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقال جل وعلا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنيم عقب الدار وقال تعالى دعواهم فيها سبحانك اللهم وتشيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولهذا إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا فيها فإن من أول دعائهم ما ذكره الله تعالى عنهم حيث قال وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة لا من فضلي لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نقوب مما يدل على أن لو حزن وجزءا منه لا بد أن يصيب العبد في هذه الحياة وأن الدنيا ليست بدار سعادة كاملة ولا يذوق فيها العبد راحة تامة نال ما نال من مال أو حصل ما حصل من زينة ومتاع أو وصل إلى ما وصل من جاه أو حسب فلا بد من النقص في دار النقص ولا مناص فيها من التعب والنصب أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukkanin yabodiya dukkanin godiya da kirari da jinjina sun tabbata ga Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai mahalicin kowa da komai daga babu zuwa akwai ya Allah muna ƙara gode maka bisa ni'imominka zahiratan wa batina muna neman taimakonka muna neman agajinka muna neman gafaranka muna kuma neman tsarinka daga sharrin kawunanmu da munanan ayyukanmu duk wanda Allah ya shiryar babu mai batar da shi aka wanda Allah ya batar da shi babu wanda zai shirye da shi muna shaidawa ba abin bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai kai ya Allah kai kaɗai kake baka da abokin tarayya cikin ayyukanka da sunayenka da sifofinka haka bai kamata ba amma tarayya cikin ibada muna kuma shaidawa lalle babban jakada wanda ka aiko rahama ga duniya annabi Muhammad dan Abdullahi bawanka ne manzonka ne zababben zababbu tataccen tatattu ya Allah ka yi salati da sallama akan wannan annabi mai girma da dukkanin ahlul bait da dukkanin sahabban shi gaba daya da waɗanda suka yi riko da tafarki irin tasu suka yi riko da sunnar shi har izuwa ran tashin kiyama yan uwa masu girma ina muku wasiya da karan kaina da mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala a cikin maganganunmu da ayyukanmu tsoron Allah ita ce wasiya wacce Allah ya yi ta ga mutanen farko da na ƙarshe saboda haka mu ji tsoron Allah cikin maganganunmu mu ji tsoron Allah cikin ayyukanmu mu ji tsoron Allah a bayyane haka nan mu ji tsoron Allah a ɓoye ‘yan uwa masu girma ya zama wajibi a matsayinka na musulmi mai imani ka sani cewa wannan duniya da kake rayuwa a ciki wani irin gida ne na fitintinu da jarrabawa na rayuwa kala-kala daga wannan zuwa wannan na daga cikin ɗabi'a ta wannan duniya na daga cikin halin ita wannan duniyar duk wanda ke rayuwa a cikinta ko wane ne shi kuma ko ɗan wane ne sai ya ci karo da damuwa da baƙin ciki da musibu kala-kala imma na rashin lafiya imma na wani tsananin rayuwa na talauci ko na damuwa wani lokaci ma ka rasa ma me ke damunka ba wanda ya san me ke damunka in ba Allah ba kai karan kanka ma baka san me ke damunka ba haka ɗabi'an wannan duniya take haka Allah ya ga dama haka ya halicce ta babu yanda ka iya dole ka yi ta da haka dole kuma ka sallama mishi akan haka subhanahu wata'ala saboda haka ne ma na daga cikin abin da ya bambanta aljanna da wannan duniya ita gidan aljanna duk wanda ya shiga bai da bakin ciki ba shi da damuwa babu wata musiba babu wata jarrabawa sai farin ciki lailan wa naharan dare da rana har abadan abada wannan shine bambancin gidan duniya da gidan aljanna matukar ba aljanna ka shiga ba to ya zama wajibi ka yarda cewa zaka samu jarrabawa zaka samu damuwa ka sani ko baka sani ba shi yasa Allah subhanahu wataala da yake magana game da gidan aljanna ya ce ‘yan aljanna in suka shiga gidan aljanna la ya masu rufi halasabu wani damuwa wani wahala babu wahala da za ta shafe su wato ba za su tsinci kansu a cikin wahala ba kowace iri ƙarama ce ko babba shi sa ce nasabun wani irin wahala kowace iri ba za ta samu ‘yan aljanna ba wa mahun min habi mukwarji masu ‘yan gidan aljanna ba za a fidda su a gidan ba za su zauna ne har abadan abada saɓanin gidan duniya dolenka ko kaso ko kaƙi wata ran sai an fidda kai ba kai za ka fidda kanka ba a lokacin da za a fidda kai ɗin ma babu notis sai dai kawai a wayi gari babu kai to su yan aljanna wa mahum min harbin farji ba za a fidda su ba zama ne har abadan abada Allah subhanahu wa ta'ala ya sake faɗa dangane da su ‘yan aljanna ya ce wa yunajjin lahun lazina taƙau bi mafazatihim Allah yana tsiratar da waɗanda suka yi taƙawa waɗanda suka ji tsoron Allah suka tsare dokokin shi yana yi bari na bari to Allah yana tsamar da su yana tsiratar da su bi mafazatihim saboda cin nasara da suka yi cin nasara ya zamo sanadiyyar tseratar da su da Allah zai yi la ya masu su'u wani damuwa ko baƙin ciki ko wani mummunan abu ba zai shafe su ba wala hum yahzanun ba kuma za su yi baƙin ciki ba imamu as-sa'idi a cikin tafsirin shi yake cewa ai dalilin da yasa Allah ya tseratar da su ya tsamar da su suka zama sun rabauta ya zama babu wani mummunan abu da zai shafe su ba kuma za su yi baƙin ciki ba saboda sun rike wani abu shine at-taqwa wannan taqwa din shine zamo sabab shine zamo sanadin tsiran su shine zamo kukutan su daga bakin ciki da wani mummunan abu da kuma babban rabo da suka samu na gidan aljanna ɗan uwa masu girma ɗan aljanna hankalinsu ba zai taɓa tsintan kanshi a cikin damuwa ba kai ba zai ma yi tunanin damuwar ba shi yasa Allah subhanahu wataala yace ka hatta kunnuwansu la yasma'una fiha lagawan wala ta'siman illa kilan salaman salama ba ma za su ji wani allagau a gidan aljanna ba wata magana ya sashiya maganan da ba a so a ji to a gidan aljanna babu ita wani abu na sabon Allah ko ma jin shi ba za su yi ba ba abin da kunnen su zai ji a gidan aljanna illa kilan salaman salama shine Allah ke cewa hatta idza ja'uha har lokacin da za ainihin su zo mata ita aljanna din su zo bakin kofan gidan aljannan wa futihat abwabuha a buɗe kofofin aljannan dan su a ce su shiga wa qala lahum khazanatuha masu gadin gidan aljannan masu tsaron gidan aljanna he su ce da su salamun alaikum amincin Allah ya tabbata akan ku ibtum kukan kun more kun yi rayuwa mai daɗi a duniya na bin Allah da tsare dokokin shi saboda haka fadkhuluha ku shiga gidan aljanna kuna masu dawwama a cikin ta khalidi har abadan abada babu fita Allah ya saki faɗa cikin wata aya yace wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin malaiku za su dinga shigowa aljanna ta kowace irin kofa suna shigowa ɗan aljanna abinda ke kawo su shine salamun alaikum bima sabartum suna ce da su amincin Allah ya tabbata a kanku saboda haƙuri da kuka a gidan duniya da jarrabawar rayuwa haƙuri wajen bin Allah haƙuri wajen tsare dokokin Allah haƙuri wajen barin saƙo haƙuri wajen jarrabawar rayuwa kala-kala da kuka tsinci kanku a ciki ba ku kauce wa tauhidi ba ba ku saba wa Allah ba ba ku yi fushi da Allah ba kun yi haƙuri kun karɓi kowace irin ƙaddara to salamu alaikum bi ma sabartum fa ni maqubat da madalla da ƙarshe in ya zamo ita ce gidan aljanna Allah ya bamu gidan aljanna Allah ya sake faɗa cikin wata aya yace da'awa hum fiha wato da'awa na su ƴan aljanna din a gidan aljanna za su dinga ta subhanaka allahumma sarki ya tabbatar maka ya Allah wa tahiyatuhum fiha salam gaisuwa da ke tsakaninsu kun shi ne salaman salama da Allah ya fara illa ƙilan salaman salama ya ce wa akhiru da awahun ƙarshen abin da za su faɗa in suka shiga gidan aljanna an alhamdulillahi rabbi alami dukkanin yawon da godiya sun dabbata ga Allah ubangijin tarikai wace bisa ni'imar shi da falalan shi ya ba mu wannan gidan aljannan ba dan mun kai ba ba da mun cancanta ba in an kwatanta ayyukanmu da girman wannan gida da nima da fasara da ke ciki ba mu aikin da za a bamu wannan gida aljanna ba Allah ya ba mu gidan aljanna ne kawai saboda falalan shi dan haka ma ba abin da za mu ce alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya sa mu saboda haka ne ma ɗan aljanna idan suka shiga gidan aljanna suka tabbata a ciki suka miƙe kafa hankali ya kwanta kowa ya nutsu Allah ya ce to a wannan lokacin sai ya bada labari wa qalu alhamdulillahi alladhi adhaba 'anna al-hazan godiya ta tabbata ga Allah wannan ubangijin da ya tafiyar mana da bakin ciki irin bakin cikin duniya kan babu shi a wannan gidan babu labarin shi inna rabbana lafurun lalle ubangijin mai gafara ne gafurun mai yawan gafara shakurun wanda in ka masa aiki kaɗan ya baka lada da yawa shine shakurun shi karan kanshi mai yawan godiya ne Allah na appreciating komai kankantan aiki kai aiki kaɗan ya baka lada da yawa shine shakurun mai yawan godiya shi a karan kanshi wanda ya zama wajibi kuma a gode mishi Allah saboda falalan shi ba dan mun kai ba ba dan mun isa ba ba dan aikin mu ya kai a bamu wannan gidan ba a kawai ya bamu ne min fadlihi saboda falalan shi la yamassuna fiha nasabun babu wata wahala da za ta shafe su a cikin gidan aljanna wala ya masuna fi halaku su ce kuma babu wani gajiyawa babu wata kasawa da za ta shafe mu a nan gidan aljanna sai wannan ke nuna cewa lalle bakin ciki ko kuma wani bangare na bakin ciki ya zama wajibi ya zama dole ya samu bawa a rayuwar gidan duniya amma aljanna ne ba bakin ciki babu damuwa amma matukar kana wannan duniyar dole kai haƙuri da damuwa dole ka haƙuri da baƙin ciki haka Allah ya kaddara haka ya rubuta bisa ganin damar shi saboda haka ne ma malamai suka ce ta wannan duniyan ba ta zamo ba gida na jin daɗi kamila babu cikakken jin daɗi a nan gidan duniya babu yadda za a yi a ce ka rayu a nan gidan duniya ka samu hutu cikakken hutu komai kuɗinka a duniya idan ka fi kowa kuɗi a duniya ba za ka samu cikakken jin daɗi ba ba za ka samu cikakken rayuwa yadda kai kake bukata ba a sai dai rayuwar yadda Allah yake bukata au an aukahan ko kana so ko baka so in ma ka bi Allah in ma kar ka bi Allah yadda Allah ya tsara rayuwa haka za ta tafi bayan da kai ka tsara ba ka gama tsarin ka Allah ya rusa ka gama plan ɗin ka Allah ya wargaza shi yadda shi yake so akan wannan za a tafi kuma kai ma dole akan wannan za ka tafi a lokacin da Allah ga damar ya kawo ruwan sama haka zai kawo ko kana so ko baka so a lokacin da Allah ke so ya kawo duhun dare ko ya kawo sanyi ko zafi ko ya kawo hasken rana mai zafi ne ko mara zafi babu yadda ka iya a lokacin da Allah ga damar ɗora maka rashin lafiya ko kai wane ne a duniya sai ka yi rashin lafiya a lokacin da ya ga damar ɗora maka damuwa haka kawai ka ji kana cikin damuwa wani lokaci ma kana je haushin kowa ko babu wanda ya bata maka rai kai ta muzurai kana zazzara ido ba ruwan kowa haka Allah ya gada ma duniyar tashi ce rayuwar tasa ce haka ya tsara kuma haka dole za a tafi babu yadda za a yi a rayu a gidan na ɗabi'antar da gida haka za a tafi akan damuwa da mutunci da matsaloli kala kala to kai waye da zaka ce kana so ka yi rayuwa wacce take tsaftatacciya babu matsaloli babu damuwa yake babu shi yasa wani mai baiti yake cewa samaniyatun tajri ala nasi kullihim wala budda lil insani yalqa samaniya sai ce sururun wa huznun wa jitma'un wa furqatun wa qusrun wa yusrun thumma suqun wa afiya yace ababe guda takwas suna gudana a rayuwar dan adam kowane ne shi duk mutanen duniya kaf waɗannan ababe guda takwas tajiri alaihim tana gudana a kansu sun yi ko sun so yace wala budda lil insani yalqa samaniya babu makawa duk dan adam sai haɗu da ɗaya daga cikin waɗannan guda takwas ɗin yace na farkon sururun shine farin ciki wata ran ka ji kana jin farin ciki kuma ba abin da aka maka wata ran kuma wani abu ne na farin ciki ya same ka kai farin ciki shine sururun haka Allah halicci duniya sai ce wa huznun da kuma bakin ciki wata ran dole kai bakin ciki in ma ka shiga cikin wata damuwa ko kai wani hasara ko amma mutuwa mai zafi ko kuma bata maka rai ko ba bata maka rai ba ko kai rashin lafiya ko wani naka ya rashin lafiya dole dai wa huznun sai ka tsinci kanka a cikin bakin ciki sai ce wajtima'un da haduwa wa furqatin da kuma rabuwa wata ran ana tare wata ran a ce babu an rabu ana duniyan kuma an kasa haduwa duk yadda ake so haɗuwan kuma ta gagara ko kuma a ce ma an yi rabuwan ba a duniyan gaba ɗaya duk yadda kake so mutum a ce babu shi ya tafi kai kuka kai bakin ciki wa furkatun yadda aka haɗu kuma haka Allah ya rubuta sai an rabu wannan wajibi ne dole sai an tafi akan haka sai ce wa usmun haka da tsanani wata ran asanci kai a cikin tsananin rayuwa rayuwa ta yi tsada komai ya tsanani in ma ya zama gama gari ko kai a karan kanka kaga wasu suna shanawa kai kuma kana ta shan wahala ka ji kana jin haushin kowa ka ce mai kaiwa Allah ba abin da ka mishi haka ya ga dama na shi ya halicce ka kawai ka sallama mishi wa usrun wa yusrun wata ran kuma a samu sauki kaga kai kana cikin sauki wani yana cikin tsanani ko kuma kusan galibin al'umma duk suna cikin sauki wannan wajibi ne a rayuwa yake summa suqumun sannan kuma dole a rashin lafiya wa afiya wata ran kuma a warke waɗannan ababe guda takwas dole dole ne sai an rayu da su babu yanda aka iya dole haka za a yi haƙuri idan ka fahimci wannan sai ka sallama wa Allah cikin yanda ya tsara duniyar shi yanda ya tsara rayuwar shi ya kai ɗan uwa mai girma ka sani Allah ya faɗa cikin alƙur'ani mai girma yace laqad khalaqnal insana fi kabadin yace wallahi Allah na rantsuwa da kanshi tunda idan aka samu harafin taukidi guda biyu suka jeru a wajen malaman larabci ɗai ana ƙaddara ta ne a matsayin rantsuwa laɗin nan lamun ce ta taukidi to da ƙad ya zo a gabanta sai a mai da lamun ɗin lamun ƙasimi wallahi allah na rantsuwa da karan kanshi ƙad tabbas ya ce halaƙinal insana mun halicci mutum mun halicci ɗan adam fi kabadin a cikin wahala dole ɗan adam ya rayu cikin daɗi kuma dole ya rayu a cikin wahala saboda haka wannan sunna ce ta allah subhanahu wa ta'ala dole kai bakin ciki akan abin da ya shuɗe wata ran kai ta damuwa kan abin da zai zo nan gaba baka ma san me bane ba wata ran kai ta bakin ciki kuma a halin da kake ciki ababe ne guda uku imma damuwa kan abin da ya shuɗe ko damuwa na halin da kake ciki ko kuma damuwa na abin da zai zo nan gaba za ka ci zaɓe ko ba za ka ci ba za ka zarce ko ba za ka zarce ba za ka ci riba ko ba za ka ci riba ba za a zage ka ko za a aibe ka za ka faɗi ko za ka tashi dole ne daga cikin waɗannan kai ta damuwa da su kan abin da ma bai so ba to shi ne malamai suka ce fattakullah ta'ala ya abdallah ya kai bawa Allah ka ji tsoron Allah wa ihu kawai kai dai ka mishi da'a kar ka saba mishi ku bi Allah kar ku saba mishi wannan shine zaman lafiya a duniya kuma ka sani cewa na daga cikin abin da ke birkita dan adam ya sa shi cikin damuwa ya ta damuwa kan abin da ma bai kamata ya damu da shi ba kamar ɗaya daga cikin magabata Hassan al-Basri yace tun lokacin da na gane cewa ba arziki na a hannun Allah ke sai na daina damuwa tunda a hannun Allah ke babu wanda ya sai kwace ni idan ya bani ba wanda ya isa ya hana haka in ya hana babu wanda zai bani ba yasa annabi ma ya karantar da mu a wurin sallar farilla Allahumma la mani a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ata ya ubangiji babu wanda ya isa ya bada abin da ka hana ko babu wanda ya isa ya hana abin da ka bayar wala yanfa'u dhal jaddu minkal jaddu kowane ne kai komai tarin dukiyanka ko kai dan wane ne wannan abun ba zai amfane ka ba a wurin Allah sai in ya ga dama to shine malamai suka ce na daga cikin abin da ke samu tece damuwa damuwan da bashi da amfani ya zanto ka tattara tunaninka gaba ɗaya akan duniya ka manta da gidanka na asali ka manta da ganinka na asali wanda ita ce lahira ita ce aljanna ya zama duk kamanta da waɗannan kawai kana damuwa kan wani rayuwa na 'yan shekaru 'yan ƙalilan ya sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam a cikin sunan na ibn maja wanda imam al-albani al-muhaddis rahmatullahi alaihi ya inganta wannan hadisin a cikin ingantaccen sunan na ibn maja manzo Allah yake cewa alaihi salatu wassalam man kanatid dunya hammuhu duk wanda duniya ta zamo ita ce burin shi ita ce damuwar shi ba abin da ya shi sai annabi ya ce wa ja'ala faqrahu bayna aynai Allah ya sanya talaucinka a gaban idonka ya zanto duk abin da zaka samu ba zaka taba gamsuwa ba yace walam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu kuma ba abin da zaka samu sai abin da dama Allah ya rubuta shi zaka samu to da ka kautar da hankali ma ka bi Allah din zaka samu wannan ko da baka saba wa Allah ba ciki dan wani yayi kuɗi baka bakin ciki dan wani ya fi ka daukaka baka bakin ciki dan wani ya fi ka farin jini baka bakin ciki dan wanda ya samu kai baka samu ba a dama haka Allah ya kaddara nashi ne kai ba naka bane ba sai Allah baka wadatar zuci annabi ce wa atatu dunya wa hiya ragima ita kuma duniya za ta zo maka tana rarrabe ko tana so ko ba ta so za ta zo maka akan tilas ragimatun ko ta ki Allah zai ce ki dai kuma sai ta ji to shi yasa malamai suka ce dan kun ya gane wani wanda sai hankali shi kwanta shi yasa hadisi ma ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin ruwayi Umar Muslim a cikin ingantaccen littafin shi annabi sai ya baka wata sata amsa a matsayin ka na mai imani yace ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir ita wannan duniyan fa kurkuku ce ga mu'mini gidan yari ne na mai imani wa jannatul kafir aljanna ce ga wanda ya kafirce wa Allah sai zanto malamai suka ce duk da inda zaka ji a duniya kamar kana gidan yari ne yan kwatanta da aljanna shi kuma kafiri duk daɗin da zai ji duk matsayin da zai kai duk duken da zai tara duk lafiyar da Allah zai bashi wallahi nan ne aljanna shi in ya san wutan jahannama wutan jahannama da zai shiga kai tun daga azaban kabari da zai fuskanta to nan shi da aljanna shi kai kuma matsayin kai na mai imani duk wahalar da kake sha ai kamar aljanna kake da an kwatanta da a kamar gidan yari kake haka duk daɗin da kake ji da sir gidan yari kake domin wani ɗan zama ne kalilan da za ka yi na jarrabawa don ka ci wannan jarraba ka koma ka samu babban sakamako ke sa hadisi ya tabbata daga manzo sallallahu alaihi wasallam don ya bayyana mana bayan da al'amarin yake al'imam bukhari da muslim sun fidda wannan hadisin daga abu qatadatul da ansari Allah ƙara masa yadda yace wata ran muna zaune tare da annabi alaihi salatu wassalam kamar yadda muka saba zama da shi muna iban alkhairai muna iban rigirigi in suka ce mai ruwan alkhairi shine rigirigi to haka suke zama a ainihin majalisin annabi ana musu ruwan alkhairi na gaskiya ba na tatsuniya da shiririta ba to annabi alaihi salatu wassalam a irin wannan zaman da ake ababe suna faruwa imma wani abu ya faru ya tambaye su ko su tambaye shi ko kuma ya jefa musu wata tambaya ko a ga wani abu ya ce me fahimtar ku game da wannan a irin wannan yanayin a irin wannan zaman da ake sai ce marra alaihi bi janaza sai aka wuce da wata jana'iza ta gaban manzon Allah alaihi salatu wassalam fa qala sai ce mustarihun wa mustarahun min wannan jana'izan ko wannan gawan da aka wuce da ita in ma ya zanto shi a karan kanshi ya huta ko an huta da shi sai sahabbai suka ce menene ma'anar wannan kalman ya ma'aikin Allah alaihi salatu wassalam menene almustarihu wal musarahu min imma wanda ya huta ko wanda aka huta da shi me ma'anar wannan kalman ya ma'aikin Allah sai ce al abdul mu'min bawa nagari bawa mai imani mai kadaita Allah da tauhidi wanda yake da'a ga manzon rahama alaihi salatu wassalam idan ya mutu yastarihu min nasabi duniya zai huta daga wahalar duniya wa azaha da cutarwar duniya ya huta ya tafi gidan hutu na gaskiya sai ce wa ammal kafir wal abdul fajir to ya huta ne ila rahmatin lahi ya huta zuwa ga rahaman Allah sai ce amma wal abdul fajir amma idan mutum ya zamo bawa ne fajiri mai sabon Allah wanda ya ƙibin Allah sai ce shi ɗin a karan kanshi bayi sun huta da shi ya ce da dabbobi da tsirrai kowa ya huta da shi da bishiyoyi har ma da garin da yake rayuwa haka annabi ya faɗa cikin hadisi ya ce waɗanda suka huta da shi al'ibadu walbiladu washajar wadda ya ce da mutane da garin da yake rayuwa a ciki da dabbobi da bishiyoyi ma da yake zama ƙarƙashinsu yana shan inuwa gaba ɗaya sun huta da shi don dukkansu ba sa son mai sabon Allah kasar da kake takawa idan kana saba wa Allah ba ta ƙaunanka to shi yasa ƙa'ida ce ta rayuwa zaman lafiyanka a nan gidan duniya ka bi Allah haka zaman lafiyanka kuma a kabari da ranar gobe kiyama shine ka bi Allah wannan huduba da na ɗauko kila sai dai ta zama akwai kashi na biyu a gaba idan muka samu dama babu lokaci a takaicen takaitawa shine a matsayinka na musulmi na mai imani wanda ya kadaita Allah da ibada ya gaskata alkur'ani ya gaskata manzon rahama alaihi salatu wassalam to ka sani wannan rayuwar ta duniya wata rayuwa ce a tsare tun kana ciki tun ba a halicce ka ba Allah ya tsara maka komai to kar komai ya ma da hankali kar komai ya dame ka tun kafin a haifi mahaifi ka ko kai a haife ka Allah ya san za a yi Najeriya ko za a yi jagaba ko za a shiga damuwa kuma Allah ya rubuta a lokacin da abin zai wuce babu wani fitina ko wata damuwa ko tsanani da ba zai zo ya wuce ba Allah ya san za a yi kaza za a yi kaza za a samu fitintinu da tsadar rayuwa da insecurity Allah ya san komai zai faru to tun da ya sani kuma ya kawo ka ciki akwai hikima ta sa shine ya jarraba ka ya ga imaninka yaga za ka bi shi ko za ka saba mishi to zaman lafiyanka shi ne ka bi Allah kai haƙuri ka nemi lada a wurin Allah akan kowace irin jarrabawa jarrabawa ce ta rashin lafiya na talauci na damuwa na makiya na mahasada na matsaloli na tashin hankali kowace irin jarrabawa ko ma ga Allah ka nemi lada a wurin shi abun zai wuce wa za ka samu lada za ka yi farin ciki a ranar da farin cikin zai maka amfani ya Allah muna roƙonka da sunayenka mafiya kyau da siffofinka mafiya kamala ya ubangiji ka tsare mu ka tsare mana imaninmu ya Allah ka ƙara mana imani ka ƙara mana takawa ka ainihin tsare mu daga ainihin sharrin zukatanmu ka tsare mu daga sharrin shedan ya ubangiji ka taimake mu cikin dukkanin al'amuranmu ya Allah ka shige mana gaba ya Allah ka taimake mu ka agaza mana ya Allah ka kawo mana dauke cikin dukkanin al'amuranmu marasa lafiya gida ko asibiti Allah ka ba su lafiya masu lafiya kuma Allah ƙara musu lafiya da imani da wadata yalla wannan ƙasa ta mu Allah ka mata albarka yalla ka ba mu lafiya da zaman lafiya shugabannin mu Allah ka shirye su Allah ka sanya musu imani da tausayi cikin zukatansu waɗanda kuma za su gyaru ba Allah kai ka san yanda za ka yi da su Allah kai yanda za ka yi da su bisa ganin damanka ya Allah ka kubutar da mu daga sharri masu sharri ya Allah ka kare mu kuma daga yau kowane ɗan adam sharri ya ubangiji ka ƙara mana lafiya da imani ka samu gama da wannan duniya lafiya Allahumma ahdina fi man hadaita wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina wasrif 'anna sharra ma qadaita fa innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda 'alayk إنه لا يذل من وليته ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم قد حوائدنا عاجله وآجله ومن أوصانا بالدعاء اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأنفسنا وسائر المسلمين يا رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قوموا إلى صلاتكم قانتين يرحمكم الرحمن الرحيم